الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 18 ga watan juma'a ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha uku ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamu da hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata dangane da nafilar da ake ramawa idan ta kuce wato na daga cikinsu ita ce su ne rakatan fajir raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba bayan ketowar alfijir saboda sunna ce mai karfin gaske don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin halin bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin su waɗannan raka'o'i biyu na gabanin alwanan sallar asuba da kuma shafa'i da wutiri don haka wannan ya tabbata a sunna ramuwarsu kuma kana da dama ɗaya daga cikin biyu za ka iya rama su kai tsaye bayan gama sallar asuba dama ta biyu za ka iya jinkirtawa sai bayan rana ta gudu ta ɗan ɗaukaka karama kowanne akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda hadisi yana cikin sunan ibn maja wata rana an gama sallar asuba maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani ya tashi yana sallah a lokacin da ya gama maza Allah sai yake tambayar sa yake cewa wace sallah ce kake yanzu sai ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi gabanin asuba su ne suka kuce mu su ne na rama a yanzu maza Allah bai ce masa komai ba hakan ana kiran shi sunna ta baririya duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da yayi musu ba to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne don haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana tabbatar mana halaccin rama raka'atul fajr kai tsaye bayan gama sallar asuba me muke nihi da kai tsaye bayan ka gama azkar kinka gane ko an gama sallah kai azkar da ake yi to za ka iya tashi ka koma gefe karama na'am to dama ita abin da yake sunna ka yi ta a gida kafin ka je masallaci ita raka'atul fajr kamar yadda hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su a gida kamar yadda Aisha ta rawaito mana tare da halaccin kuma yin su a masallaci in ka yi su a gida ka je masallaci ba a tada sallah ba to kuma na kanka yin tahiyatul masjid an gane ko na kanka yin tahiyatul masjid amma wasu na filfili haka waɗanda suke sake to bayan mutum ya yi raka'atul fajr ba zai yi ba kawai iya abinda za a yi sallar asuba amma in ka je masallaci ba a yi raka'atul wannan ba a tada sallah ba kai kuma bayan ka yi raka'atul fajr a gida kenan ba za ka zauna ba sai ka yi tahiyatul masjid in kwa ka zo masallaci daman baka yi raka'atul fajr ba to anan ba maganar ka shagala da tahiyatul masjid abinda za ka yi sai ka yi raka'atul fajr shi daman hanin da aka yi kar mutum ya shiga masallaci da nihin zama ya zauna ba tare da yayi sallah ba kenan in kai wannan raka'atul fajr ta tsaya maka matsayin wannan tahiyatul masjid in ka kai tahiyatul masjid da farko sannan kuma kai raka'atul fajr kuma ba laifi bane na'am ranar da ake sanarwa da cewa a yi azumi kamar wani matsala ya samu a cikin kasa a yi azumi kwana wannan ya ya tabbata cikin sunan shi maganar kamar misali a ce kowa ya azumi a wannan shi abin da ake bukata kowa bakin iya iyawar shi malamai kenan su faɗakar da mutane na cewa su kusanci ubangiji da wani aiki na ƙwarai a matsayin tawassuli domin allah ya karɓi addu'a ya yaye dukkan wani bala'i da duk wata musiba da ake ciki amma bai keɓanta ba da azumi domin kar mu manta bayani ya gabata wato tawassuli wanda ya tabbata a shari'a kala uku ne na daga cikinsu tawassuli da ayyuka na kwarai azumi ko yana daga cikin ayyuka na kwarai kenan wanda zai iya azumi ya yi mai sadaka ya yi mai nafila ya yi mai ziyarar yan uwa ya yi mai sadar da zumunta ya yi mai kyau mai ƙara ɗa'a ga mahaifansa ya yi duk wani aiki na alkhairi a yi tawassuli da shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan a yi addu'a na'am idan ana tada ikama iya abin da za ka yi za ka kwaikwayi shi mai tada ikamar abin da ya faɗa shi za ka faɗa an gane ko ba tare da daɗi ko rage a inda kawai za ku bambanta da shi a daidai hayya alal sala hayya alal fala kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah to haka yanda ake kwaikwayon ladani a kiran sallah to haka a iqama ma ana kwaikwayon sa domin iqama ita ma kiran sallah ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli adhanaini salatu to dan haka amma abin da bai tabbata ba na in an ce qad qamati sala ka ce aqamaha Allahu wa adamaha wannan bai tabbata ba haka a ƙarshen tada ikama zaka je suna haƙƙan lillahi wa rasulihi shi ma wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka iya abin da ya faɗa shi zaka faɗa ba tare da daɗi ba ko rage domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul in kun ji ladani na kiran sallah manzo Allah yace ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa kwatancin abin da ya faɗa mutum da ya ce ku faɗi kwatancin abin da ya faɗa kaga ai ba za ka wuce makaɗi da rawa abin da bai faɗa ba kai ka faɗa kuma kamar yadda hadisi gaya a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umar allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa idan ladani ya ce allahu akbar allahu akbar ɗayanku ya ce allahu akbar allahu akbar idan ya ce ashadu an la ilaha illallah ɗayanku ya ce ashadu an la ilaha illallah idan ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah ɗayanku ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah idan ya ce hayya ala sala ɗayan ku ya ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala falah ɗayan ku ya ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ce allahu akbar allahu akbar ɗayan ku ya ce allahu akbar allahu akbar idan ya ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah maza Allah ya ce aljanna ta cancanta gare shi to kaga anan maza Allah sai da ya koya mana yanda ake koyan ladani don haka a ƙarshe in ya ce la ilaha illallah bakin la ilaha illallah za ka daɗa za ka tsaya za ka taka wurki ba maganar ka daɗa wahadahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ka daɗa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in kai haka ka wuce makaɗi da rawa baka tsaya ba iya inda aka tseda ka to haka ita ma a ikama a ƙarshen ya ce la ilaha illallah a la ilaha illallah za ka tsaya yadda ya faɗa haka za ka faɗa ba maganar wahada hula shirika la ko kuma muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ita shari'a inda ta tsida mutum nan ya zama wajibi ya tsaya ba a wuce makaɗi da rawa to irin wannan gaba ce wasu sai su fake su ce a ga wai sun hana a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatin shi fa yace fa fa qulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatancin abin da shi ladanin ya faɗa kenan tunda ya ce tamkar abin da ya faɗa kaga anan ba za ka dada ba za ka rige ba don haka ita shari'a duk abin da ta zo da shi to ba haramun ne mutum ya canza wani abu iya inda aka tseda ka nan ya zama wajibi ka tsaya inda za a buɗe ƙofar kowa ya faɗi abin da ya ga dama gaba ɗaya za a rikita addinin a gurɓata shi don abin da ra'ayinka ya baka ya sha bamban da abin da ra'ayina ya bani abin da ra'ayina ya bani ya sha bamban da ra'ayin wancan to nawa za a ɗauka duk ra'ayi ku ra'ayi ne ɗaya ne ba su da wani bambanci wanda dalilin da yake tabbatar mana cewa wajibi ne mutum ya taka birki inda shari'a ta tseda shi akwai hadisi na albara ibn azib Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi in ka zo gun kwancinka manzon Allah yace ka yi arwalla cikakka irin arwalla ta sallah manzon Allah yace masa sannan wato ka kwanta a haƙarƙarinka na dama sannan ka yi wannan addu'a shine Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahatu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'atu dhahri ilaika ragbatan wa rahabatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta ɗaya daga cikin addu'o'in kwanci maza Allah ya ce ga addu'ar da za ka yi albara'u guna azim sai ce ya rasulullahi bari in maimaita ka ji ko na lakanta albara'u guna azim ya kamo wannan addu'a tiriyan tun daga farkonta da ya zo daidai gabar amantu bi kitabikan lazi anzalta wa nabiyikan lazi arsalta maimakon ya ce wa nabiyikan lazi arsalta kamar yadda manzo Allah ya faɗa masa sai ya canza lafazin nabi sai ya ce wa rasulikan lazi arsalta maza Allah ya ce masa a'a wa nabiyikan lazi arsalta za ka faɗa yadda na koya maka ba wa rasulika ba tare da cewa Allah ya haɗa masa annubuwa wa risala annabi ne manzo ne to amma da yake ita shari'a ba a mata gwaninta iya inda aka tsida ka nan aka ya zama wajibi ka tsaya domin baka san sirrin da yake karkashin wannan abin da aka faɗa maka kaga to inda wannan a ra'ayinka aka ce to menene bambanci can zaka menene bambanci da rasulika wa nabi ka ai duk ɗaya ne manzo Allah ya ce masa a'a yanda na koya maka wa nabi kallazi arsalta haka zaka faɗa ba wa rasulika ba wannan wa rasulika ra'ayinka ne to dan haka a ƙarshen kiran sallah ko ta da iqama yanda shi ladani ya faɗa haka za ka faɗa in ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah za ka faɗa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kamar yadda umar Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito mana duk wanda ya kwaikwayi ladani har zuwa ƙarshen kiran sallah aka gama to wannan aljanna ta cancanta a gare shi Allah ya wajabta masa shiga aljanna wanda daman ya tabbata farkon ka kwaikwayi ladani bayan an gama sannan ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka roƙa masa wasila shine Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salati laqaima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bakin addu'ar cikon innaka la tukhliful mi'ad shi ma bai tabbata ba haka nan ƙarin wadda rajatar rafi'a shi ma wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon duk wanda ya wannan addu'a ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanta gare shi a ranar kiyama Allah ya samu dace darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna di cikin kitabul buyu kuma muna cikin mun shiga baban da ke bayani game da asharika wal wakala wato shine tarayya da kuma wakilci wanda ita idan aka ce asharika wato suna ne lishai'in mushtarak ga wani abu wanda wato jama'a suke da tarayya a kai shi wanda yana iya kasancewa mutum biyu ko sama da biyu an gane ko karanci game da tarayya mutum biyu to shine malamai suke cewa wato in aka ce a sharika wato tarayya wani hali ne wanda ke faruwa game da zaɓi tsakanin mutum biyu ko sama da biyu kenan a yi yarjejeniya kai ka yarda ni na yarda zo mu yi tarayya akan abu kaza an gane kamar yadda yana daga cikin mu'amalar da shari'a ta halitta mana a ɓangaren saye da sayarwa wato shine kenan haɗa hannun jari a yi kasuwanci zuwa wani lokaci a tsaya a yi lissafi a yi ƙididdiga a ga menene aka samu na riba kuma menene wato ya faru a cikin dukiyar na asara abinda aka samu na riba to za a kasa shi a ba kowa gwalgwadon hannun jarinsa da ya saka misali na saka miliyan ɗaya wannan ya saka miliyan biyu wannan ya saka wato miliyan uku kaga miliyan nawa kenan miliyan shida sai mu tafi mu yi kasuwanci da wannan kudade a tsaya a yi yarjejeniya a buɗe wani kamfani ko wani abu dai wanda yake na sana'a zuwa wani lokaci shin bayan wata uku ne ko wata shida ko shekara sai a zauna a yi lissafi a ga me aka samu na riba abinda aka samu na riba sai a kasa shi kashi shida wanda ya saka miliyan ɗaya yana da kaso ɗaya wanda ya saka miliyan biyu yana da kaso biyu wanda ya saka miliyan uku yana da kaso uku to haka in Allah ya kaddara wata asara ta faru a cikin dukiyar to za a kasa asara idan aka kasa kowa zai dau asara gulgudan hannun jarinsa idan aka samu asara ita ma misali sai a kasa ta kashi shida wanda yake da miliyan uku sai ya dauki kashi uku wanda yake da miliyan biyu sai ya dauki asara kashi biyu wanda yake da miliyan ɗaya shi ma sai ya dau kashi ɗaya to shine wannan ake nihi ake kira da asharika kenan tarayya haɗin gwiwa da ake ma'ana domin shine sarrafa dukiya a yi ma'ana wani nau'i da wata kasuwa daga cikin wato saye da sayarwa ko abin da ya kama da haka idan aka ce wakala lafazi ne an ciro shi daga wakala yuwakilu taukilan idan aka ce a taukil wato shine at-tafwid ma'ana meka lamari zuwa ga hannun wani kina mutun ya baka wuka da nama a matsayin wakilin shi kake duk abin da ka zartar da shi to tamkar shi ya zartar da shi don haka shine a shar'ance malaman suke cewa iqamatu shakhsi ghayrahu muqama nafsihi mutlaqan aw muqayyadan shine mutun da zai tsaye da waninsa a matsayin kanshi kenan wakilci wanda yake sake je ka duk abin da ka yi ni na yi ko kuma mu ƙayyadan halin kenan kana mai ƙayyade shi akan wakilcin da ka ba shi shi ne muka yi misali kai ne ka buɗa ma mutum shago ka wakilta shi game da sayar da sayarwa sayar da kayan shagon sai ka ƙayyade masa ka ce amma tuhuwa banda bashi in bashi ne sai an zo kaina to kaga anan ka kayyade shi tunda ka riga ka kayyade cewa abin da ya shafi bashi to wannan sai kai da kanka to baya halatta wato ya bada bashi kenan iya abin da aka wakilta shi na ya sayar da kaya shi kadai ne aike shi in ka wakilta shi akan cewa ya sayar da kaya kuma ya tafi ya saro kenan anan ka bashi hurriya wadda take mutlaka akan wannan wakilci da ka bashi ko kuma in ka ce masa ya sayar da wannan kaya to a nan kawai iya abin da zai sayar da kaya amma saro kaya sayan kaya sai kai da kanka in ya ga wasu kaya da ragi zai saya to a nan bai dacewa dole sai ya tuntube ka in ka ce a saya a saya in ka ce kar a saya to ba za a saya ba in ka saya ba tare da miyan shi ba in ya zo yana iya tadawa domin shi kawai iya abin da ya wakilta ka sayarwa kaga anan ya kayyade ka to shine malam ya zo mana da hadisi a farkon baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yake cewa qala Allahu ubangiji mai girma da ɗaukaka ya faɗa yana cewa ana salisu sharikai ne ubangiji ta'ala ya ce ni ne na ukun wato masu tarayya idan mutum biyu na tarayya ubangiji ta'ala ya ce ni ne na ukunsu in mutum uku ne to su tabbata cewa allah shi ne na hudunsu in hudunin su tabbata cewa ubangiji ta'ala shi ne na biyar ɗinsu an gane ko don haka a nan ma'iya wato ma'iya ce wadda take khasa ma'ana ubangiji ta'ala na tare da su ta ɓangaren wato shine ba su kiwo da kuma sanya albarka a cikin wannan kasuwanci kamar yadda a can wato Allah yana kissanta mana halin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kasance tare da abokinsa na kutu da kutu abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da suka fita daga birnin makka za su yi hijira zuwa madina da suka ɓadda sau suka fake a cikin wani kogo wanda ake kira shiga rusaur tsawon kusan kwana uku kafin su kama hanyar madina wanda a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda waɗanda aka baza in nema aka sanya tukuici cewa wanda ya zo da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko abubakar a raye ko a mace to yana da tukuici raƙumi ɗari to 'yan nema sun zo kan dutsen da maza Allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar suke cikin kogonsa abubakar da ya daga kansa sai ya ga dugadugan su 'yan neman sai yake tsorata ya firgita sai yake faɗa ma abokinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rasulullahi wallahi ɗayansu inda zai sunkuya kanshi ƙasa to zai iya hango mu zan Allah sai yake cewa ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma menene zatanka game da mutum biyu wanda Allah shine na ukun su me zaka tada hankali mutane ne biyu fa wanda Allah shine na ukun su duk wanda Allah yake tare da shi to babu wani wanda babu wani wanda ya isa ya samu wata dama a kai shi shine Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana manzo Allah yace ma Abubakar yace la tahzan kada ka damu kada ka tada hankalinka inna Allah ma'ana lalle ubangijinmu na tare da mu kaga ma'iya ce khasa karka yi zaton cewa Allah yana tare da su da zatin shi a cikin wannan kogo a wannan ma'iya ce wadda take khasa ma'ana sanin Allah da ganin shi da ikon shi ma'ana da ba mu da ba mu kariya da karfin gwiwa yana tare da mu shine ma'anar hadisi shine waɗanda ba sa rabewa suke cewa Allah yana ko ina Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa amma sanin shi da ƙudurar shi yana ko ina a gane ku sanin shi da ƙudurar shi yana ko ina koma kusa nan cikin muƙaddima ta risala risala ta ibn abi zaid al-qirawani ya ce wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ubangiji ta'ala da zatinsa yana kan al'arshinsa wadda take mai girma ma'ana ya ɗaukaka a kan al'arshinsa wadda take mai girma sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ko ina wato akwai sanin Allah Allah yana sane da komai kuma yana da iko akan kowa yana da iko akan komai to wannan ita ce ake kira kenan ma'iya amma sanin Allah yana tare da kowa kuma yana da iko akan kowa ba wanda ya isa ya tsire masa shine a can cikin suratul mujadala yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim shine yace alam tara shin baka san da cewa ubangijinka shi ke da sanin duk abin da ke cikin sammai da kasai ma ya kunu min najwa talasatin illa huwa rabi'uhum ganawa ta mutum uku ba ta kasancewa face Allah shine na hudunsu idan kuka haɗu ko uku kuna wani kuskus kuna ganin kun ɓoye ma jama'a to ubangiji ta'ala na hudunku ne yana tare da ku ya san menene kuke aikatawa sai ya ce wala kamsatin illa huwa sadisuhum an gane ku da yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum ganawa ta mutum hudu ta mutum biyar ba za ta kasance ba illa huwa sadisuhum face ubangiji subhanahu wata'ala shine na shidan su in ku shida ne to Allah shine na bakwai ku in ku bakwai ne shine na takwas shine don haka yace wala adana min zalika wala aksara ko abin da yake kasa da haka in ku biyu kuke ganawa to ubangiji ta'ala shine na ukun ku in ku shida kuke ganawa to ubangiji ta'ala shine na bakwai ku in ku bakwai ne shine na takwas in ku takwas ne shine na tara har abin da ya tafi wannan ana kiranta ma'iya amma kenan anan abin da muke so mu fahimta anan da yace qala Allah ubangiji ta'ala yace ana salisu sharikaini ni ne wato na ukun abokanin tarayya biyu ma'ana ina tare da su an gane ko ta bangaren ba su karfin gwiwa da ba su kiwo da kariya da sanya albarka a cikin mu'amalarsu sai ya ce malam ya kun a hadu kuma sahibahu matukar ɗayansu bai ha'inci ɗan uwansa ba domin ubangiji ta'ala baya kaunar ha'ini ma'ana duk wani mai ha'inci Allah baya kaunar shi kamar yadda ya faɗa inna Allah la yuhibbul kha'ini ubangiji ta'ala baya kaunar bayi waɗanda suke masu ha'inci don haka ya haramta mana yin ha'inci shine yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku mu'minai kar ku ha'inci ubangijinku kar ku ha'inci manzansa kar ku ha'inci amanonin da suke tsakaninku alhali kun yi sanin cewa cin amana haramun ne to don haka shine yace malam yakun ahaduhuma sahibahu matukar ɗayansu wato bai ha'inci abokinsa ba wanda ha'inci sifa ce ta munafikai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce ayatul munafiki salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana in an amince masa sai ya ha'inci to duk wanda kuka hada irin wannan mu'amala tsakaninka da shi to ka tabbata cewa amana ce baka dole ka yi gaskiya karka ha'ince shi wannan gaskiya da za ka yi ita ce sababin janyo albarka a cikin wannan kasuwanci naku da wannan sana'a taku an gane ko shine sababi wanda yake na samun albarka sai ya ce fa'in khana idan ɗaya ya ha'inci ɗan uwansa ubangiji ta'ala ya ce kharajtu min bainihima ya ce zan fita daga tsakaninsu kai tsaye in dai ɗaya ya ha'inci ɗaya to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zare hannunsa daga cikin al'amarin taimakon da yake badawa da agajin da yake bada da albarkar da yake sakawa gaba ɗaya Allah sai ya ɗauke kayan shi wanda daman kar mu banta hadisi ya gabata sababin abin da yake janyo albarka a cikin kasuwanci shine yin gaskiya kamar yadda yake faɗa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bai'ihima manzo Allah ya ce da me saye da me sayarwa wato suna kan zabi a zartar da ciniki ko a fasa manzo Allah ya ce madam ya tafarraka matukar ba su rarraba ba sai ya ce fa in sadaqa in har suka yi gaskiya a cikin cinikinsu shi mai saya da shi mai sayarwa da Allah wani nawa ne gaskiyar wannan kaya kace fi sabilillahi ni wannan kaya kaza ne yake a wajena shi ma yayi gaskiya shi mai sayarwa bai yi kokarin wani ha'inci a cikin wannan kayan ka da zai saya ko ta bangaren kudin ko ta bangaren sai ka tambaye shi yace yace a to ni fa naira take hannuna ba ni da sefa sai ce to nawa nawa ake canji dole ka faɗa masa gaskiya canji a yau ga ya kaza yake idan ka ɓoye ka ba shi sabanin haka to ka yi ha'inci shi ne ya ce in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana hakikanin lamarinsu maza Allah ya ce buri ka lahu ma fi bai ba za a sanya albarka a cikin cinikinsu shi mai kaya kudin da ya karba Allah zai sanya albarka a cikin wannan kudi da ya karba shi wanda ya saya a kayan da ya karba shi ma Allah zai saka albarka a ciki sai ya ce wa in katama in ku suka ɓoye aibin kayansu wa kaza ba suka yi ƙarya muhikat barakatu bai ihima maza Allah ya ce za a shafe albarka ta cinikinsu to don haka yin gaskiya shine sababin samun albarka a cikin komai shine anan yace fa in kana in har ɗayansu ya ha'inci dan uwansa kharajtu min bainihima ubangiji ta'ala yace zan fita daga tsakankanin su ma'ana albarkar Allah zai dauki taimako da agaji ubangiji ta'ala zai janye al-imamu abu daud shi ya rawaito wannan hadisi al-hakimun naisaburi wato ya inganta shi sai dai hadisi ne da'ifi amma ma'anar dai ingantacciya ce kamar yadda bayani ya gabata kowace gaba akwai dalili ingantacci wanda ya kunshi ma'anarta wanda in muka ɗauka kasancewar da ya ce ana sadisu sharikai ne nini ne na ukun masu tarayya biyu kaga anan matukar mutum zai ji tsoron Allah ya yi gaskiya to ya san da cewa Allah yana tare da shi kamar yadda ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun an gane ko inna Allah ma'al ladina taqaw lalle ubangiji ta'ala yana tare da bayinsa waɗanda suka ji tsoronsa suka tsara dokokinsa walladina hum muhsinun wanda su masu kyautatawa ne in ma abin da yake tsakaninsu da ubangijinsu ko abin da yake tsakaninsu da bayinsa kaga Allah ya tabbatar mana cewa yana tare da duk wanda zai ji tsoronsa wanda zai yi gaskiya haka idan ka ɗauki da ya ce malam ya kun ahaduhum al-akhar ha'inci haramun ne ka ha'inci wani haramun ne an gane ko kamar yadda muka karanta aya ya ayyu hallazina amanu la takunu allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun dan haka kuma duk abin da ke janye albarka daga cikin abu shine zawwa da abin da Allah yake ki yake kyama dan haka matukar ha'inci ya kasance wato tsakanin abokai biyu masu tarayya juna ko sama da haka to Allah zai zare albarka daga ciki a sababin wannan ha'inci da ya kasance amma hadisin bai tabbata ba ta bangaren sanadi sannan hadisi na biyu a baban hadisin as-sa'ib wato shine as-sa'ib ibnu abi sa'ib wato al-makhzumi Allah ya kara masa yadda shine wato malam yake cewa annahu kana sharikan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qabla libisa wato ya kasance shi as-sa'ib as-sa'ib wato abokin tarayya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da mu'amala ta saye da sayarwa qabla libisa wato kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo an gane ko suna kenan sharika ta saye da sayarwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo wanda shi as-sa'ib ibn abi sa'ib al-makhzumi yana daga cikin waɗanda ake lallashin zuciyarsu na kafirai wanda kuma ya musulunta ya kyautata musuluncinsa kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin waɗanda Allah ya azurta su da tsawon kwanuka na rayuwa domin ya rayu har zuwa zamanin Muawiya ibn Abi Sufyan to ya kasance wato abokin tarayya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci game da wato kasuwanci shine yake cewa fasha a yawmal fati ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaki asa'ib ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala da manzon Allah ya hango shi sai yake cewa marhaban bi akhi wa shariki manzon Allah yake cewa lale lale da dan uwana lale da abokin tarayyata manzon Allah ya masa wato marhaban da zuwa shine yace marhaban bi sharibi akhi manzon Allah yace maraba da dan uwana wa shariki kuma abokin tarayyata wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin tabbatar da mana cewa ita wannan mu'amala ta kasuwanci wadda za a hada gwiwa a ringa kasuwa zuwa wani lokaci a raba riba in asara ta samu a raba asara abu ne wanda yake sananne tun a jahiliya kafin musulunci musulunci da ya zo kuma ya ƙara tabbatar da ita wannan mu'amala saboda shi musulunci ba komai ba ya sanya kafa ya shure al'amurra na jahiliya mai kyan musulunci yana ƙara tabbatar da shi wanda za a ɗan masa kwaskwarima a masa gyaran huska musulunci yake mashi amma duk abin da yake tsantsar cutarwa ne to shine musulunci yake turewa da haka mu'amala ce wadda tun a jahiliya akwai ta na ku haɗa gwiwa ku yi kasuwanci zuwa wani lokaci a raba riba in asara ta samu a raba hadisin hadisi ne ingantacce kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin sahihu ibn maja shine malam yake faɗa al-imamu ahmad da abu daud wato da ibn maja su suka rawaito hadisin kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu kyawun hali da ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da cika alkawari kaga wannan wato abokinsa ne da jimawa an jima ba a haɗu ba amma ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai manta da shi ba kuma bai manta da alkhairin da abin da ya kasance tsakanin shi da shi na alkhairi sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa ishtaraktu ana wa ammarun wa sa'adun fi ma nusibu yawma badr abdullahi dan mas'ud yake cewa ni da ammar da sa'ad ibn abi waqqas wato mun yi tarayyar juna fi ma nusibu game da duk abin da muka samu na ganima yawma badr wato a ranar yakin badr kenan muka yi tarayya wadda ita ce ake kira a sharika bil abdan tarayya wato da gangan jiki ma'ana ku yi tarayya to kai ma ka fita ka je ka kewaya ni ma zan kewaya abinda muka samu sai mu raba to ita irin wannan sharika kin wasu daga cikin malamai sun tafi akan halaccinta amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa kwata-kwata ita wannan a sharika bil abdan wato ba ta halatta domin shi wannan hadisi da suka kafa hujja da shi hadisi ne ga ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana wannan hadisi a cikin littafinsa Irwaul Gali don haka shine kenan dalilin su waɗanda suka ce tana halatta shirka bil abdan tunda anan tunda cikon hadisin kamar yadda yake cikin sunanin nasa'i da shi abdullahi dan mas'ud yake cewa ni da ammar ibn yasir da sa'ad ibn abi waqqas a ranar yakin badar mun yi tarayya game da abin da muka samu na ganima cewa duk wanda ya samu kenan kwatsawa za a yi araba in kai ka samo ni ban samo ba abinda ka samo kwatsawa za a yi araba shi ne a nan sai yake faɗa cikon hadisin sai ya ce fa ja a sa'adun bi asirai sa'ad ibn abi waqqas sai ya zo da fursuna biyu ya ce walam aji ana wa ammaru bi shay ni da ammar ba wanda ya zo da komai amma shi mutum biyu ya ribato daga cikin kafirai ya kamo su a cikin sarka ya zo da su kaga wanda aka zo da su ko dole ya za a yi dole su fanshi kansu to don haka kasancewar al'imamu shafi'i da wasu daga cikin magabata irinsu ibn hazam da sauransu su abu saur sun tafi akan cewa wannan sharika bil abdan kwata-kwata ba ta halatta ba ta halatta domin wannan hadisi hadisi ne ba ifi waɗanda suka tafi akan halaccinta wato su ne malaman hanafiya saboda kasancewar yawa kenan don haka shine malam ya zo da wannan hadisi akan ita wannan sharika amma dai bata tabbata ba wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wadda ta tabbata dai wadda muka yi bayani ita ce shi wadda suke kiranta sharikatul inan kenan kamar yanda zaka fudda wasu kudade a matsayin hannun jarinka ne ni ma in huddo nawa kenan a hada a yi kasuwanci in a cikin mu dai ya jibinci wannan kasuwanci ni na kawo miliyan ɗaya kai ka kawo miliyan ɗaya za mu haɗa mai kasuwanci to wanda zai kula da wannan dukiya ya yi kasuwa da ita kenan dukkan wasu wahalhalu nashi sai an fudda kenan ana iya zaunawa a yarjejeniya kenan ɗan abin da zai yi na wahalhalu na kai kawo da ɗan wasu buƙatun shi in ya je kasuwar da cinsa da shansa da wasu al'amura kenan wannan duka a cikin dukiyar zai yi a lokacin da aka samu riba kuma a zo a zauna a kasar riba in asara ta samu sannan kuma wani aka sa asara kamar yadda inda haɗawa ne aka yi aka buɗe ma'aikata aka ɗauki ma'aikata kaga a cikin wannan dukiya za a ringa biyan duk wasu ma'aikata kenan albashinsu akan wannan dukiya da ake juyawa to wannan ita ce kenan abin da ta inganta ta tabbata a shari'ance kamar yadda bayani ya gabata sannan hadisi na gaba shine hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake faɗa yake cewa a rattul khuruja ila khaybar wato nayi nihin fita zuwa birnin khaybar fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sanar da shi na ce ya rasulullahi ina son zan yi tafiya zuwa birnin khaybar wanda khaybar wato yana tana tafi kusan kilo saba'in ne wato tsakaninta da madina shi ne ce zai tafi zuwa khaibar sai yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin tafiyarsa wanda wannan yana nuna mana ladabin mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za su yi bulaguro sukan sanar da shi an gane ko maimakon sai an kwana biyu ba a ganin ka sana'a tambaya ina kowa ne to wannan bai dace ba kenan ya kamata in kana karkashin wani a matsayin shi na shugaba kenan ka sanar da shi in wata tafiya ta kama ladabi ne kenan daga cikin ladabba na bulaguro shine yace fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sanar da shi fa qala sai manzon Allah yace da ni idza ataita wakili bi khaybar idan ka je ma wakili na na birnin khaybar an gane ko wanda manzon Allah ya wakilta a can saboda ita khaibar a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu dauki na yaki manzon Allah ya ci alƙarya ya ci birnin aka bude ta wanda kuma kasancewar duk kasar da aka ci ta da yaki to ta zama ganima da gidajenta da gonakanta da yan garin don da aka kama su zama bayi to don haka waɗannan su gonakai na khaibar domin ƙasa ce wadda take ta noma Allah ya albarkace ta to an raba duka gonakan da sauran wannan shine a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su yahudawan khaibar waɗanda suke zaune a nan cewa za su ci gaba da noma waɗannan gonakai abinda aka samu na amfani wato za a kasa tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan za a kasa su su ɗau kasansu sannan kuma a kawo kasan wato zuwa daula ta musulunci to shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da wakilinsa a can wanda yake tattara kenan iya abin da yake na dukiyar shi ne sai ya faɗa ma jabir sai ya ce masa idza ataita wakili bi khaybar in ka je ma wakili na a birnin khaybar fa khuz minhu 15 wasqan manzo Allah ya ce ka karbi wasuki goma sha biyar an baka idan aka ce alwask wato wani ma'auni ne an gane ku duk wasuki daya sa'i 60 ne duk wasuki daya sa'i 60 ne ma'ana tiya sattin to a nan sai ka lissafa sattin sattin su goma sha biyar duk sattin sattin su biyar dai tiya dari uku ne an gane ko kenan a nan wajen tiya dari tara ta dabino maza Allah ya ce masa in ka je ka karba abun wakili na shi ne ya ce masa idza ataita wakili bi khaybar in ka je ma wakili na a birnin khaybar fakuz minhu khamsata ashara wasqan ka karbi wato wasiki goma sha biyar al'imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi sai dai a takaice hadisi ne hasan kamar yadda wasu daga cikin malamai sun inganta shi shek nasir albani allah ya ji kansa ya raunana hadisin a cikin sahihul jami'a don haka shi hadisin malin ya zo da shi a matsayin wato kafa hujja akan ingancin wakala shine wakilci na ka wakilta wani akan wani al'amari kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wakili nashi a birnin Khaibar wanda yake kula da tafiyar da wato al'amura waɗanda suke na dukiya don haka shi kuma duk abin da wakili zai aikata tare da miyan shi wanda ya wakilta shi to tamkar shi wanda ya wakilta shi shine ya zartar tunda caya masa in ka je ma wakili na wato a birnin Khaibar ka ce da shi ni nace ya baka wato wusuki goma sha biyar wanda shi kuma irin wannan al'amari ya kamata a samu wata alama wadda za ta tabbatar da gaskiyar shi wanda ya zo ya ce wane ya ce a yi min kaza shine kamar yadda a yau aka samu ci gaba sai ka ba mutum katinka cewa ya je ya nuna ta in ya nuna ta kenan cewa kai ne ka turo shi ka wakilta shi na cewa a baka kaza kenan wannan kati da ka bashi ita shaida ce kenan shine dan haka kenan a samu wata alama wadda take tabbatacciya dan haka dai hadisin yana fa'idantar da mu wato ingancin wakala shine kenan wakilta wani akan wani abu kamar yadda ita ma wakilci dama abu ne wanda yake tabbatacce a shari'ance shine malam ya zo da wato wannan hadisi domin al'amari ne wanda dama malamai sun yi ijima'i a kan shi yanan ko da kasancewar hadisin bai tabbata ba kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya raunana shi to dama ita dai wakala abu ce wadda wato malaman al'umma sun yi ijima'i a kanta abu ne wanda yana halatta ka wakilta wani ya tsaya matsayinka game da zartar da wani al'amari sannan malin ya zo da hadisi na urwa wato albariki shi urwa albariki allah ya kara masa yadda lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba a zama a hubi dinari manzon Allah ya aika shi da dinari ɗaya ya shtari lahu udhiya wato domin ya sayo masa dabba ta layya shine malam sai ya ce alhadis ai akmilil hadis ka cika hadisin da kanka da ya aika shi kinan kana da bukata amma daidai gabar da ake bukata ita ce anan malam ya yanke zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi da dinari ɗaya domin ya sayo masa dabba ta layya wannan aike da ya masa matsayin menene wakilci ne to a lokacin da manzon Allah ya wakilta shi ya bashi dinari ɗaya cewa ya je ya sayo masa dabba ta layya da ya tafi kasuwa sai aka yi dace da wannan dinari ɗaya sai ya sayo dabobi guda biyu raguna biyu ya sayo kafin ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanya aka taya ɗayan wato dinari guda sai ya sallama ya sayar ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rago ɗaya da dinari guda kenan dinarin da manzon Allah ya bada kuma ya dawo gida manzon Allah ya tabbatar da wannan ciniki ya zartar da shi manzon Allah kuma ya masa addu'a yake cewa Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka tun daga ran nan da ya yi dace da wannan addu'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda yake cikin riwayar ko ƙasa ya saya da sunan ya sayar sai ya ci riba a cikinta shi bai taba faduwa akan kasuwanci tun da ya samu wannan addu'a ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abin da zai saya daidai da ƙasa in ya saya sai ya ci riba a kanta don haka a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu shar'ancin wato wakilta mutum game da sayan dabba ta layya ko kuma saye da sayarwa ma mutlakan ko ma mai ne za ka iya wakilta wani ka bashi kaza wani je ka sayo min abu kaza to a matsayin wakilin ka yake kai ka ce je ya sayo maka in ya je ya sayi wannan abu an gane ko idan ya dawo ya kawo maka to maganar cewa kai ba shi ba kake so bai mata so ba kai ka wakilta shi ka masa bayani kaza nake bukata ka je ka sayo mu in ya sayo ma abun to shi kenan ciniki ya riga ya tabbata wakilin ka ne sai dai in sabanin haka ne kenan sai a je a maida a a ga abin da na faɗa masa ba abu kaza ba to a wannan lokaci kuma in ya so sai a tada amma matukar abin da ka faɗa masa shine ya sayo to baka isa baka je ka tada wannan ciniki saboda me yasa kai shi matsayin wakilin ka yake ya tsaya matsayin ka shi ko da manzon Allah ya faɗa albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa me saye da me sayarwa suna kan zabi a zartar da ciniki ko a fasa matukar ba su rarraba ba kenan wakilin ka inda ya je ya saya komai na sharuɗa na ciniki ya cika idan aka kawo maka to ba maganar ka ce a kai ba shi ba kuma matukar cewa abin da ka faɗa shi ne ya je ya sayo kenan ba maganar ka ta da wannan ciniki sai dai in an samu abin da aibi to wani ana iya maidawa ko kuma ya kasance sabanin abin da ka faɗa masa ne ya sayo to wani ana iya komawa a je a canza kenan kamar yadda kake iya wakilta mutum akan ya sayo ma wani abu kana iya wakilta shi kuma akan ya sayar maka wani abu kamar yadda bayani ya gabata sannan hadisi na gaba shine malam yace rawahul bukhari fi asna'i hadisin wa qad taqaddama tuntuna hadisin ya gabata sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة wato wani lokaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Umar Allah in kara masa yadda ala sadaka akan wato tattaro dukiyar zaka ya je ya karbo dukiyar zaka ya tattaro ta ya kawo wanda kasancewar wannan daman shine tsari na musulunci shugaba yana da wakilansa waɗanda su suke tarar da masu dukiya a yi lissafi in ya lissafa ya ƙididdige dukiyar shi ya fitar da abin da yake na haƙƙi na Allah in ya so sai ya ba su su za su kawo ma shugaba ba a tsayawa sai shi mai dukiyar ya zo da kanshi ya ɗauko ya kawo a'a wakilai na shugaba su suke zuwa su tarar da mawadata a lissafa a ƙididdige in zakar dabobi ce a lissafa a hudu a bada in ta kudi ce su bada in ta ma menene su lissafa su bada sannan shi zai kawo ma shugaba shi ko shugaba shi zai sarrafa ta inda Allah ya ce a sarrafa to wannan shine tsari wanda yake da musulunci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda a ce mutum kenan da yake babu irin wannan tsari a yau dole mai kudi shine zai mai dukiya shine zai kididdige dukiyar shi ya ware menene na zakka kuma ya ga su wane ne suka cancanta ya ba to shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Umar akan tattaro dukiyar zakka kamar yadda cikon hadisin sai aka zo aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai akwai wani wanda ake kiran shi ibnu jamil shi ya hana ya ce ba zai bayar ba da shi da khalid ibn walid da kuma al-abbas ibn abdul muttalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umar da shi da jama'ar da aka tura suka dawo aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce waɗannan mutane uku sun ce ba za su bayar ba da ibn jamil da khalid ibn walid da al-abbas ibn abdul muttalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai yake cewa ma yanki mugunu jamilin illa annahu kana faqiran fa agnahu Allah yace kusan da cewa shi dai ibnu jamil da dai talaka ne ba komai ba yasa yake kyamar ba da zakka sai dan kawai kasancewar talaka ne Allah ya wadatar da shi wanda wannan suna kiran shi kenan ta akidul madhi bima yushbihu dham wanda kamar yabo ne to amma abin da ya kunsa zargi ne kenan ba shi da wani uzuri da zai hana shi ba da zakka wanda wannan gaba tana nuna mana mutum a tunatar da shi ya waiwaya ya gano damine ne matsayin shi domin ya san cewa Allah ya masa ni'ima hakkin da yake kan shi ya kokari ya bada shi ne wanzu Allah ya ce ma yankin ibnu jamil shi dai dan wannan ibnu jamil bai ba komai yasa yayi kyamar ba da zakka ma'ana ya hana ya ba da zakka sai don kasancewar talaka ne wato Allah ya wadatar da shi kamar yana ce yace wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli wanda suka ma Allah alƙawalin cewa in Allah ya buɗa musu ya ba su fadalarsa ma'ana suka shiga jama'a suka samu wadata to za su ringa sadaka za su ringa ciyar da dukiya kamar yadda ya faɗa wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub har aka kai yace wa ma nakamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi ba komai yasa suke kyamar ciyar da dukiya su sadaka sai dai kasancewar dade talakawa ne Allah ya wadatar da su kaga anan ba su da wani uzuri da kana talaka Allah ya wadatar da kai to wani uzuri ne zai hana ka kabada kenan ka waiwaya cewa Allah ya maka ni'ima wannan ɗauka da zaka yi kabada ita ce godiya akan ni'imar da Allah ya maka rashin badawa wannan butulce ma ni'ima ce sannan sai ya ce wa amma khalid maza Allah ya ce kusan da cewa shi khalid da kuka ce ya ki badawa maza Allah ya ce a'a fa innakum tazlimuna khalidan maza Allah ya ce zalimtar shi kuke faqad faqad hitabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah silken shi na yaki da makamman shi da dawakan shi gaba ɗayan su ya tanade su a matsayin wato shine kenan madadin zakkar shi ya tanade su ya yi wakafin su kenan akan yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wanda wannan shine gabar da wasu malamai suka tafi akan cewa yana halatta a ba da kimar abin da ya zama wajibi na zakka ka ba da wani abu wanda yake kima misali kayan gona ne maimakon kenan za ka ba da tiya goma ita ce zakkar abin da ka samu ko kuma ce maimakon za ka ba da tiya arba'in ko tiya hamsin to za ka iya ba da kuɗi a madadin wannan kenan abin da ya zama wajibi a kanka shine dalilin da wasu daga cikin magabata suka tafi akan haka amma asali kowace dukiya abin da yake cikinta ake huddawa sai in shi shugaba ya nemi cewa a ba shi kimar abin wanda zakar dabobi ta kama shi ya lissafa ya ware to a nan in shi shugaba ya ce a shi ba dabobi ba zai karba a yi kudinsu shi kudin kawai yake bukata a bada to anan sai za a iya karba amma asali abin da ya zama wajibi a cikin dukiyar shine zaka hudda ka bada ba za ka bada kima ba to su ne malaman da suka tafi akan wannan shine shi Khalid ibn al-Walid da wakan shi na yaki da makamman shi da silken shi sai ya tseda su ma'ana yayi wakafin su akan yaki na daukaka addinin Allah kenan a matsayin shine zakkar dukiyar shi sannan sai ya ce wa ammal Abbas maza Allah ya ce kusan da cewa shi Abbas amina da kuke cewa shi ma ya hana maza Allah ya ce fahiya alayya wa misluha ma'aha maza Allah ya ce tana kaina ni na daukan masa nauyi da kwatancinta ba ma ta bana ba har ma ta badi maza Allah ya ce ni zan hudda mishi wanda wannan yana nuna mana wani yana iya yin tabarru'i abokin kasuwa ya ce wani kididdiga nawa ya kama naka na zakka ka faɗa masa in ya so shi a dukiyar shi sai ya hudda maka zakkai an gane ko kamar yadda a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗau nauyin fitar ma al'abbas ibn abdulmuttalib wato zakar dukiyar shi ma ta kusan shekara biyu shi ne ce fahiya alayya wa misluha ma'aha ni na ɗauke masa da kwatancinta tare da ita manzo Allah ya ce gaba ɗaya ni zan biya da haka a takaice wannan hadisi mala ya zo da shi domin fa'idantar da mu wato ingancin wakiltawa ta shugaba game da waɗanda za su guma wadata su karko zakka kenan a wakilta waɗanda suke za su je su tattarar da wato su tarar da mawadata a lissafa abin da yake na haƙƙin Allah a ba su su kawo ma shugaba shi ko shugaba ya sarrafa inda ya dace a sarrafa ta wanda kuma yin hakan wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne in za a zaɓa a zaɓi mutane waɗanda suke amintattu waɗanda za su iya ɗaukan wannan nauyi waɗanda suke da amana kenan su ne za a wakilta a kan irin waɗannan ayyuka wanda shi ne a can da Allah ya zano mana waɗanda suka cancanta a sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su fuskoki takwas shine da yace inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini sai yace wal amilina alaiha an gane ko al amilina alaiha sune wakilai na shugaba waɗanda za su je su tattaro zakka da waɗanda za a kawo su kididdige kaza ya shigo da wanda shugaba zai wakilta su ku kai ma wani ku kai ma wani wani ma ku bashi kaza to waɗannan suna da haƙƙi suna da kaso a cikin dukiyar zakka ko mun wadatar su Allah ne ya kasa ya ba su ba dan matsayin talakawa ba suke a a matsayin ma'aikata ne akan dukiyar zakka wanda duk abin da Allah ya ku akwai hikima a cikin shi kaddara cewa yau an tattara dukiyar zakka sama da miliyan 100 a hannunka a matsayinka na wakilin shugaba an sa ka ka raba wannan dukiyar ko kuma kai ka je ka tattaro wannan kuɗi a ce ba a ɗauki ba daidai da dala aka baka a ciki sai ka ji wani abu a zuciyarka to amma hikima ta ubangiji sai ya shar'anta cewa su masu kula da dukiyar zakka da waɗanda za su je su tattaro da waɗanda za a kawo su tara ta a matsayin wakilai na shugaba da waɗanda shugaba zai wakilta ta zuwa raba su wannan dukkansu ana kiransu a su'a an gane ku jam'i ne na sa'i sa'i shine wanda yake malamin zakka wanda yake karɓo zakka da abin da ya shafe ta kenan suna da haƙƙi su ne kenan ake kira al'amili na alaiha sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake faɗa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nahara talatan wa sittina wa amara aliyan an yazbaha albaqiya alhadith Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya soke raƙumi 63 da hannunsa a hajjinsa ta bankwana manzon Allah sai da ya koro hadaya raƙumi ɗari mazan Allah ya koro da hannun shi mazan Allah sai da ya soke raƙumi 63 gajiya ta ɗancin masa wa amara aliyan an ya zuba halbakiya wato sai ya umarci aliyu cewa ya ƙarasa sauran da suka rage 37 kin shi ne mala ya ce alhadis wato ka cika hadisin hadisi ne mai tsawo hadisin jabir wanda yake bayani game da sifar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda littafi ne na musamman wanda Sheikh Nasir Albani ya wallafa kenan sifar hajji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Jabir ya rawaito ta to shine a cikin hadisin Jabir yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke raƙumi 63 da hannun shi adadin shekarun da ya yi a rayuwarsa kenan wa amara aliyan sannan manzon Allah ya umarci Ali an yanzu ba halbakiya wato ya yi da suke sauran da suka rage wanda kaga kasancewar lalle abin da ya tabbata nau'in hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kirani ne ya hada umra da hajji a lokaci guda kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma sauran sahabbai gaba ɗaya manzon Allah ya ce duk wanda ya ɗauko niyyar hajji maza Allah ya ce to ya rikida wannan niyya tashi ya maida ta umra da aka yi dawafi maza Allah ya ce kowa ya kunce haraminsa kowa ya tamattu'i maza Allah ya ce nima in ba da na koro hadaya ba maza Allah ya ce nima da na kunce harami nima da na yi tamattu'i da haka tamattu'i shine fiyayye daga cikin nau'ikan haji ka zo ka yi umra a cikin wata daga cikin watannin hajji ka gama kuma a wannan shekara kafin ka dawo gida kuma ka yi hajji to da wanda ya yi tamattu'i da wanda ya yi kirani gaba ɗaya kowanne akwai wajabcin ba da hadaya a kansa ita ku hadayar shine in ma ka yanka rago shine iya abin da yake kanka ka yanka rago ko ka yanka sa ko ka yanka raƙumi mutum bakwai suna iya tarayya ga saniya ko raƙumi in dai raƙumi ne har ma mutum goma suna iya tarayya kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce to kaga iya abin da yake kan mutum duka rago ne to amma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin karamci nashi da sanin girman ubangijinsa a nan manzon Allah sai da ya koro raƙun matari na hadaya ya koro shi da kanshi sai da ya soke raƙumi 63 ya yi wakilta aliyu ya yi da cike saura to a nan aƙalla a kaɗan a ce kowane raƙumi ka ɗauke shi a jika 100 wanda ya fi haka in ka ɗauke shi a jika 100 jika 100 so 100 miliyan goma kenan abinda manzan Allah ya bada na hadaya to yawon mai kudin garinku ya je ko sarkin garinku ya je wannan rago daidai bai wuce shi wanda in Allah ya wadatar da kai so ake kai ma ka wannan kai bakin gwalgwadon ikonka an gane in kana da karfin da zaka sayi rago goma ko ashirin ko talatin ka saya ka nemi kusaci ga ubangijinka ba wannan ɗayan da ya zama wajibi a kanka lallai ɗayan in ka bada ka sauke to amma ana buƙatar duk wanda Allah ya wadatar da shi ya ciyar bakin gwalgwadon wadatar shi kamar yadda Allah ya faɗa liyunfik zu sa'atin min sa'ati da haka anan raƙumi na bin raƙumi sai da manzon Allah ya soke raƙumi 63 da hannun shi ya wakilta Aliyu ya yi da cike masa sauran 37 raƙumi 100 manzon Allah ya koro a waɗannan raƙuma 100 cikon fa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya aka yanko tsoka a kowane raƙum kuma wannan raƙuma manzon Allah ya ce ba Aliyu ya ce waɗanda suke masu hiɗa da masu wannan maza Allah ya ce karka ba karka biya su komai wato daga cikin nama mu za mu biya su daga aljihunmu don haka abin da ya shafi wannan dabba ta ibada ba a biyan shi mahaucin wato daga cikin naman dabbar za a bashi a matsayin kyauta ko a bashi a matsayin sadaka amma hakkin shi dole ka huddo ka bashi dole ka huddo hakkin shi ka bashi to shine sai yasa a kowane raƙumi mazan Allah yasa aka yanko masa tsoka ɗaya aka haɗa tsoka ɗari an gane tsoka ɗari ta waɗannan adadin raƙumar mazan Allah yasa aka haɗa a tukunya ɗaya aka dafa mazan Allah ya kurkuro man ya sha kina a takaice ya ci naman raƙumi ɗari wanda kaddara cewa ba ma tsoka ɗari ba a ce wani a ce ya ci tsoka goma ma an ba shi aiki an ba shi aiki wanda shi kuma cin nama game da shi hadayar wato an so kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wal buduna ja'alnaha wannan wal buduna ja'alnaha lakum min sha'air wannan ja'alnaha min sha'air lahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa adi'i mulqani aw almu'tar ashahid fakulu minha ubangiji ta'ala yace ku ci daga naman hadayar da kuka yanka ubangiji ta'ala yace wa adi'i mulqani ku ciyar da wanda yake dangananne wanda yana da bukata amma ba zai iya zawa ya bude baki ya tsaya ya ce a bashi wal mu'tar da wanda ya bujuro ya nemi cewa a taimaka masa ubangiji ta'ala yace shi ma ku ciyar da shi to kaga cin ba wajibi bane ba an so ne to don haka hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan sai ya sa a kowane raƙumi aka yanko tsoka aka hada a tukunya guda tsoka ta raƙumi ɗari aka dafa sannan manzon Allah ya sha roma wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana ingancin wakilta wani game da soke hadaya kenan abu ne wanda yake tabbatacce shine a malaman shafi'iya suka ce ko da ba musulmi ba ne ba in ba nasari ne ko ba yahude ana iya wakilta shi ya yanka domin yankansa halaka ne an gane ko kamar yadda a nan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta ali to yankan wanda, wanda shari'a ta tabbatar da halaccin cin yankan shi kenan ya halatta a wakilta shi akan wannan shi ne suka ce kenan ko da ba musulmi ba ne ana iya wakilta shi kenan musulmin da yake wanda arnan da yake da addini kenan ba yahude ko ba nasare kamar yadda su malaman shafi'iyya suka tafi akan haka sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa game da kissar al'asif wato shine bara idan aka ce al'asif shine kenan bara wanda aka ɗauke shi wato wani aiki shine ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wanzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa yake cewa waqdu ya unais wanzan allah ya ce ya kai unais unais tasgir ne na anas kenan ɗan ƙaramin anas shine ya ce waqdu ya unais alamra'ati hadha ka yi sammako ga matar wannan mutumin ka je ka tambaye ta fa'ini ita rafat in ta tabbatar da cewa haka ne lalle ta yi zina da wannan yaro farjumha to jijjefe ta har ta mutu an gane ko ka sa a jijjefe ta har ta mutu wanda hadisi ne mai tsawo za mu iske shi a cikin kenan kitabul hudud akan abin da ya shafi haddi na zina wani ne ya ɗauki wani aiki a matsayin ma'aikaci ne leburan shi ne khadiminsa ne yana masa aikace-aikace to sai ya zina da matar mai gida to shi sai ya je ya tambayi malamai ya tambaya menene yake kan ɗan shi shine sai aka faɗa masa aka ce a ai abin da za ka yi wannan ɗan naka da ya yi zina da matar mai gidan shi abinda za ka bada na tunkiya ɗari za ka bada kafan shi ɗanka kamar yadda masu garin ƙauyuka suke sai a ɗora ma mutum tara abu ne tun a jahiliya abinda za ka bada kenan tunkiya ɗari za ka bada shi kenan kafan shi ɗanka an gane ko in kwa ba haka ba kenan ɗanka kashe shi za a yi amma in ka bada wannan tunkiya ɗari ka yi belin ɗanka to a lokacin da aka faɗa masa wannan sai ya ce a ya ce shi fa bai yarda da wannan aje a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene na hukunci game da haka manzon Allah sai yake ce masa tarar da aka maka ta tunkiya dari da menene duka an maida ma kayanka iya abin da yake kan ɗanka manzon Allah ya ce za a masa bulala ɗari kuma za a kore shi daga mahaifar shi ya koma can wani gari sai ya shekara guda sannan zai dawo kai kuma wannan wanda, wanda aka yi zina da matarka iya abin da yake kan matarka maza Allah ya ce shi ne jajjefewa har ta mutu to shi ne a lokacin nan maza Allah sai ya wakilta unais ya ce to kuje gobe kuje a tambaye ta in ta yi furici ta tabbatar da cewa haka ne lalle ta yi zina da wannan yaro to a jajjefe ta har ta mutu in ta ce ba ta yi bako to wannan kuma al'amari na ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan yana tabbatar mana cewa shi haddi yana kasancewa ta hanyar itiraf in mutum ya yi furicin cewa ya yi to wannan dole za a zartar masa abin da ya dace na hukuncin Allah shi dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin wakilta wani domin zartar da haddi ga duk wanda kenan yayi laifi shugaba da yake zartar da haddi kaga ai duk wanda yake sa shi a matsayin wannan wakilai ne yake sawa tunda shi shugaban shi ya yanke hukunci shine alkali yace kaza za a yi kenan waɗanda za su ba shi ba zai jajjefe da hannunsa in ya jajjefe da hannunsa ya yi daidai amma yana wakilta jama'a ne su jajjefe wanda ya cancanta a jajjefe wanda kuma za a bulala shi shi yake wakiltawa a bulala mutum kenan don haka game da haddi ana wakilta wani kenan domin tabbatar da shi shine kenan makasudin shigo da wannan hadisi a wannan babi hadisi ne kuma muttafaqun alai nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك